مبلل ببياض الحب مذ لبست أسماؤه وجهه المنسي فانعكس يطل من لوحة بالعفو ترسمها أنامل الورد إني تالله يا علي لكأني أشم عبق تراب إفريقيا وصحاريها وغاباتها وزوابعها الرملية في قصيدتك هذه الجميلة من عبق الطين أتيت أحمل معي تلك السنابل التي سقيت بينابيع ذلك البطل الذي يقول إن الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام To da wa muke magana a cikin shirin madubin kabara.
A ‘yan uwa da abokanan arziki a da farko kuna magana da Ali Mustapha Lawan. A a yanzu ina zaune a ko in ce ina participating na competition da ake yi a nan a UAE a babban birnin Abu Dhabi. An haife ni a jihar Kano State a 1st January 1990. And uh, na gama makaranta primary school a Hassan Ibrahim Gwarzo. And then bayan na gama na shiga Ma'ahad Al-Azhar wadda take a nan wajen dangi dangi guri ne wanda yake sananne na san kowa ya sani na gama Dangi pharmacy da.
dangi pharmacy nan wajen uh, osis kenan na ga Oasis, Oasis wajen yanzu, ya.
yawwa to na gama secondary school na mahad al-azhar sannan bayan nan na tafi a jami'ar al-azhar university wadda take egypt na gama degree dina kuma alhamdulillah na gama master degree dina a arabic literature a kuma ina aiki a cairo university a jami'ar alkahira suke ce mata da larabci kuma ina aiki a maspiro wani gidan rediyo wanda yake egypt sannan a yanzu haka ina participating a wannan competition wanda allah da nan gaba za mu magana akan details ɗin shi da sauran abubuwa Da farko ina ce yawanci an yi tafiya daga kasashen mu an tafi waje an yi karatu yawanci zaka ga na- ana komawa gida Aha.
dan yawanci maza kamar a kasashen tura zaka ga wahalar zaman in biza karatu ne yana wahala. Ya aka yi ka Gaskiya.
samu zama?
eh to abin da yake faruwa shine ah, ni dai gaskiya tunda yani bari mu tsaya mu magana frankly and obviously misali Yes.
karatu ne Madubin ya kabara kai mu- kenan.
yawwa Mm, karatu ne ya kai mu yawanci misali ah, society na hausawa mm, za ka ga karatu ne yake ɗaukan me yake kai mu zuwa kasashe na waje sawa'un misali kasashe na larabawa ko kasashe na turawa da makamancinsu idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya bashi taufiki da da dacewa za ka ga bayan ya gama karatu zai iya misali a improving ɗin kansa akan wasu skills da wasu abubuwa wanda za su iya taimaka mai ko ya samu aiki ko dai wani abu wanda ya makamancin haka wanda zai iya taimaka mai ko da bashi da resident na na na na makaranta za ka ga Mm.
misali sanadiyan aiki ko wani abu zai iya sa misali ya samu ikama kamar da ake cewa da Na larabci.
izinin zama.
yau na izinin zama to da farko misali da na je karatu ne kai ni don haka jami'a ce za ta bani ah, izinin zama da zan zauna da shi bayan kuma na gama ko kuma in ce ina cikin digiri dina na biyu Mm.
sai Allah ya sa na samu aiki a- a a- a jami'ar ah, Alkahira ma'ana Cairo University kenan kaga Mm.
kenan kamar zan sami izinin zama a guri biyu kenan a jami'an da nake karatu da kuma Mm.
ina da Mm.
kuma Da- da- wato, da- da- da da inda ake aiki kenan Mm, yau da aiki.
to wannan kenan to wannan dai ba wani abu ne ba yani ba wani faɗa haka da ba don wani abu wani abu ne wannan wanda yani falala ce ta Allah subhanahu wataala yake bayarwa wanda zai iya bani zai iya ba malam Usman zai iya bawa wanda yake sauraro to wannan dai kusan shine dalilin da yasa na sami izinin zama a kasar Egypt har yanzu kuma nake zaune in ke ci gaba da al'amura na da ayyuka na da karatuttuka na da sauran abubuwa haka to ya magana iyali fa kana da iyali a nan ko ko suna wow ko- ko da saura
a iyali eh akwai iyali mana akwai kanwata da kannina su ma family ne a tun na Eh, ce iya- family iyali ne
iyali to ai sai ka Eh.
fassara abin da Hausa ma'ana dai baka yi aure ba har yanzu ka kama ni kenan to shi to kenan haka na gode ba haka, ai aure ba lokaci ne insha Allah amma ana kan Eh.
hanyar Allah yadda to Allah Allah ubangiji ya kawo mafi alkhairi amin amin malam Usman ah competition din nan ko in ce wannan gasa da ka shiga za ka yi mana bayani a dunkule me ce ce ita okay da farko kafin na yi magana akan wannan gasa shine kowa da aka sani a rayuwa yana da huwiya suke ce mai da larabci ko hobby misali Mm, abin da yake kake sha'awa.
so yawwa abin da kake so ka ka kyautata a rayuwarka Mm, to gaskiya dalilin da yasa misali na karanta Arabic language tun ina secondary school sannan kuma na duba cewa Arabic poetry abu ne wanda yake burge ni ina Mm.
son shi sosai tun ina secondary school ya zamanto ina karanta shi ina karantawa ina haddacewa da sauransu har wata rana na Mm.
fuskanci cewa eh ina da talent ko mauhiba ta rubuta Arabic poetry. To tun da na shiga misali a a jami'a na fara kokarin rubutawa kuma nake fatan Allah madaukakin sarki ya sa na yi wani abu wanda yake na a zo a gani a a- a wannan fagen. To haka dai ina nan ina yi wajen shekara shida bakwai ina yi sai na ga shi wannan competition din da ake da ake yi a nan Abu Dhabi Mm.
wanda shine ɗaya daga cikin manya-manyan competition da ake na Arabic poetry a duniya gaba ɗaya ana ce mai Amirul Shu'ara. Na gani sun turo sa- kamar sarkin sarkin masu ƙasida Sarkin ko mawaƙa.
mawaƙa.
Eh mawaka amma ka san Mm.
yanzu misali zaka ce mawaka yanzu misali a Hausa sai wani ya ce irin like mawaka waka dai misali classic irin kasida amma da da larabci Mm.
to naga link sun turo to sai na ce bari na na na gwada rabona in Allah madaukakin sarki ya datar da ni kaga zan iya samun dacewa sai na Mm.
tura takardu da passport da waye waye da sauran abubuwa da suke bukata Allah madaukakin sarki kuma ya sa a cikin mutane wajen dubu goma da farko sai suka cire suka bar mutane ɗari da hamsin Mm.
daga mutane 150 aka cire aka koma ya zama mutane 40 daga mutane 40 kuma ya zama saura mutum 20 mutum 20 su ne wanda za a ba su license su taho daga kasashen su su zo Abu Dhabi don su yi participating a wannan competition din To, ka gane abin da- matakin ƙarshe matakin karshe kenan wanda zamu zamu bayyana live a gaban Mm.
TV live za mu yi presenting din abin da muke da shi to kenan na duniya ne abu wani yawwa shine abin da yake faruwa to a yanzu dai haka Allah madaukakin sarki da yardarsa da izininsa kuma ya bani damar kasancewa ɗaya daga cikin wannan mutane guda ashirin wanda suke participating a wannan competition din to bayan kuma mutum ashirin akwai mutum goma sha biyar mutum goma sha biyar kuma su ma za a tsame su har su zama mutum guda shida to yanzu dai muna cikin wannan stage wanda yake na mutum guda goma sha biyar kuma ina fatan Allah madaukakin sarki da addu'o'inku ya ba mu damar wucewa zuwa stage na gaba wanda yake mutum shida ne za su tafi Eh, wannan me stage me suke duba wurin kafin wani ya wuce gaba abin da yake faruwa shine abin da misali akwai poem naka Mm.
kasida kenan za ka Mm.
kaddamar da ita Mm.
in ka kaddamar suna duba yanayin topic da kai magana a kansa maudu'i wato kenan eh, wato wato Maudu- wato yawwa.
dar- maudu'in da ka ɗauka yawa nauyin maudu'in misali Mm.
da yanayin cewa maudu'i ne wanda yake kowane mutum a a duniya zai iya samun kansa a cikin wannan maudu'in ma'ana Mm.
abu a- maudu'i ne wanda yake kowa zai iya zai iya fa'idantuwa da wannan maudu'in ba wai ka ɗauko Mm.
maudu'i wanda yake ya shafi Personal.
rayuwar kowa yawa malam usman wannan kenan sannan suna duba yanayin a a- a da naka yani amin ina nufin kamar participating naka yanayin yadda kake kake gabatar da shi tunda kaga misali shi komai da ka sani akwai akwai abu da zan yi rubuta shi a takarda sannan kuma akwai hanyar da zan bi na gabatar da shi wanda zan isar da sakona ga ga mutane duk suna duba wannan sannan misali ga mu yan Afirka misali suna duba irin yanayin wata wata qadiyya zan ce ko kuma wani topic wanda yake da muhimmanci a Afirka wanda Mm.
muke daukowa muke magana da shi muke muke magana akan sake to duk duk wannan abubuwan suna taimaka sosai wajen Mm.
wajen mutum ya sami nasara da kuma marks da yawa a wannan competition din da ake yi.
Eh, to na ga kamar yanzu wani mataki yanzu ake ciki na san da daddare kamar ajiya da daddare kun yi wani mataki wanne ne kuka yi me kuke ciki Eh jiya mun yi mataki akwai mataki da ya wuce na mutum ashirin.
Mm, Na mutum ashirin shine muka fara yi live kenan a, Mm.
a nan Abu Dhabi.
mm, Sannan daga wannan matakin mun wuce mun tafi mataki na mutum goma sha biyar.
Mm.
Na mutum goma sha biyar shine muka jiya da misalin Mm.
karfe goma mm, sannan na mutum goma sha biyar ɗin nan shine muke jiran result yanzu ko in ce ma result ma ya riga ya bayyana mm, dan mutum biyar ne suke participating a wannan ah, stage din na Mm.
farko wanda ya samu marks da yawa zai ah, sami kati ko in ce license mm, ah, automatically daga daga gurin George alkalai kenan mm.
na biyu kuma shine wanda mutane sai sun voting din shi ma'ana sai sai an zaɓe shi sai an zaɓe shi sun dangwala mai ƙuri'a kamar yadda muke cewa da Hausa Mm.
wannan shine zai ba shi izinin wucewa zuwa stage na ƙarshe wanda ke shine final kenan Mhm.
aha ka gane Na abin gane, shi yanzu ake Yau.
ciki yau wato yanzu kuma ni to kai a jiya mata- a wani mataki ka tsaya yanzu ni a matakin da nake ina cikin mataki na mutum goma sha biyar Mm, kuma ni a, a participating da aka yi jiya na sami maki arba'in da biyar wadda kuma ta samu na farko tana da maki arba'in da takwas to kaga kai ne kenan mai na- kusan makin ka ne na biyu kenan yawwa maki na na biyu amma Mm.
tun da ta fi ni maki kaga ita za ta karbi mai kenan malam usman za ta karbi a a a, a yani za, za ta karbi license automatically daga Tun- gurin tun- ta- eh, tun da tana da 48 ita ta wuce yawwa ni kuma ina bukatar mai ba ina bukatar voting na mutane to yaushe ne ake sa ran a yi botin din misali Eh, voting ma Ya, yanzu ai saboda daga mutanen ana- mu masu ana- sauraron madubin kamar ko kallo su gane saboda lokacin yayi su je su dangwala man- mana kura Eh, a yanzu haka ma voting din Allah yani yanzu haka ana nan ana yin sa ina bukatar taimakon ku kuma yadda na faɗa ba wai insha Allah ina yin abu ai ne dan wannan kana kaina ba wakiltar mu ne duka ai malam yawwa dan Najeriya Mm.
kuma dan Najeriya dan Arewa dan Arewa kuma mutane wayanda ba 'yan Kano ba kuma haƙuri dan Kano nake yi.
eh haka ne gaskiya ne kuma ka san dama mazubin kamar abin da yasa muke yin sa shine mu fito Eh.
da duk waɗanda suke daga Afirka kowace nahiya suka fito masu magana da Hausa ko masu magana za su iya yin Turanci mu nuna wa Gaskiya ne.
duniya cewa muna fa iya yin wani abu ba wai kawai bakin haure ne mu da zamu hau jirgin ruwa mu mutu a jirgin ruwa mu je mu tsallaka ƙasa ba kawai bamu da amfani akwai abubuwa Gaskiya da ne.
yawa da muke yi na gudunmawa Ka yi magana sosai wallahi Malam Eh.
Usman. Kuma abin da nake so na Eh.
ƙara na ƙara confirming anan shine a mu dai 'yan arewa gaskiya mutane ne wanda yake muna da mauhiba ko talent da yawa Mm.
Allah madaukakin sarki ya sani ina faɗin haka ne ba wai dan wannan ba saboda na yi mu'amala da mutane daban-daban na san yanayin yadda muke kokartawa muke jajircewa a ƙasashe daban-daban dan haka ina zan amfani da wannan dama na bayyana cewa mutane yan arewa mutane ne wanda suke da baiwa suke da daraja suke da muhimmanci kuma ya kamata mu tsaya a tsayin daka mu ƙara nuna wa duniya cewa eh Allah madaukakin sarki ya bamu wata baiwa da mutane da mutane da yawa a duniya ba su da wannan baiwar don haka ɗalibai ko wanda suke business ko wanda suke misali aiki ko wani abu wanda ya kama- ya- ya- ya- ya kama da haka a ya kamata mu gane cewa eh mutane yan Afirka duk wani abu da misali dan adam yake a- a rayuwa muna da Mm.
dama da iko da zamu yi wannan abu don haka ya kamata mu ƙara jajircewa kuma mu yadda da kanmu cewa Allah madaukakin sarki zai zai ba mu duk abin da muke bukata insha Allah za ka iya gaya mana babban babban kalubalen da ka fuskanta daga karatunka zuwa yanzu wannan mataki da ka kai
eh gaskiya babban kalubale da na fuskanta shine ah, akwai kalubale challenges da yawa da na yi facing da su daga cikin wannan kalubalen misali wanda ba zan manta da shi a rayuwata ba kuma abu ne wanda yake yani in, in general misali zan iya cewa a lokacin da na gama ina level 3 i think a shekara ta uku kenan a kamar jami'a shekara ta uku kenan shekara ta uku a jami'a eh lokacin ina haka dai ina karatu na alhamdulillah sai na koma gida to da na koma gida sai ya zamanto cewa na koma gida haka dai cikin farin ciki ana murna na dawo gida na kusan gama jami'a da sauransu Mm.
haka ana nan ana nan muka na yi babbar sallah a gida bayan na koma egypt da sati daya Mm.
aka min waya aka ce min mahaifina ya rasu Allah sarki Allah ya ji kan iyayenmu gaba Eh, daya amin don amin.
haka bayan na koma Egypt da sati daya a lokacin kaga ina level 3 ban gama makaranta ba ina kan hanya abin kaga ya zo ya samu ya ya zama confusion, tangarda ya rikita ni zan ci gaba da karatu ba zan ci gaba da karatu ba kuma gashi shi ne yake babba a daukar gida dama ba kila yawwa, nauyi da- ko wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin manya-manyan kalubale da na fuskanta wanda a lokacin da na samu rauni na zuciya da rashin taimako na mutane da misali wani abu zai iya canjawa a rayuwata ko na bar karatun ko na koma gida ko wani abu Oh, don haka kalubale ne wanda yake na fuskance shi kuma da taimakon Allah madaukakin sarki Allah ya sa na kawar da wannan kalubalen na tsaya na jajirce hakan ya mun tasiri sosai amma dai hakan bai hana ni da na ci gaba da karatuna ba na kuma ci gaba ma digiri din ba na gaba digiri din kuma har misali na zo na ci gaba da kai karatu.
masu oh da kenan mahaifinka shi yake daukar nauyin ka ko ko ka samu Mahai- scholarship ne eh lokacin da farko lokacin gaskiya a a- da farko lokacin da na da na tafi Egypt a ni kusan duk abin da na samu a karatu na farko Allah madaukakin sarki shine bani wannan kuma abu na biyu ina so na faɗa cewa gaskiya komai da nake samu yawanci duk tun lokacin da na fara makaranta tun lokacin da na fara primary school primary school duk yawanci ina zuwa yani ina zuwa ah, markaz na farko ina zuwa ah, first position position mataki na kamar yadda na faɗa.
farko da aka Gaskiya.
yawanci wani zubin ba ni yawwa ina wannan abun shine yake bani dama misali ko jami'a ta dau nauyi na ko Mm.
kuma makaranta ta ce za ta mun wannan da sauransu na haka ko jami'ar al'azhar da je karatu Mm.
jami'a ita ta dauke ni me yasa jami'a ta dauke ni saboda lokacin da muka yi jarabawa a secondary school marks ɗina sun zama sun zamanto cewa marks ne wanda yake ne wanda yake a- a- a marks ne wanda yake sun fi kowane sun fi kowane sun fi- sun fi sauran ah, marks da Fita, ɗalibai suke.
eh, sun fi kowa maki ka fi kowa maki yawwa abin da yasa na faɗi wannan shine Mm.
a ina so na na ni mutum ne wanda yake mai mai saraha mai faɗan gaskiya da kuma abin da Gaskiya.
yake Mm.
cikin zuciyata Mm.
a wani abin da yasa na faɗa haka abu ne wanda yake ga- a rayuwata ina alfahari da shi akwai wasu wanda za ga misali iyaye ne su- iyayensu ne suke ɗaukar su suke kai su makaranta su je su yi karatu eh normal wani yana da dama wai wani ba shi da dama wasu za ga Haka.
iyayensu ne za su biya musu karatu wanda kuma misali iyayensa ba su da daman da za su biya masa kuɗi ya karatu na haka ya kamata ya dogara da da Allah madaukakin sarki kuma ya dogara da kwalwansa ya san cewa eh, kwakwalwarsa.
kwakwalwarsa yau don haka ni ina alfahari ina kuma faɗa misali a social media cewa duk wani abu da na samu a karatuna da izinin Allah na ɗauke shi kuma gaskiya ƙoƙari na da jajircewa shi shine bani wannan babu Eh, wani abu do- misali dole na- ma- ma- ai ai laraba ma kuka ce wai wai duk wanda ya nema zai samu yawwa mun jadda wajada malam Wajada.
Usman kamar da suke faɗa yawwa Mm.
to abin da nake so na faɗa kenan na haka karkaci a- a in fact karkaci kunya wai dan an ce wai jami'a ta dau nauyin ka kana ai abin burgewa ne ma misali jami'an ka za ta dau jami'a ba za ta Yawwa jami'a fa bata dauke ni in karatu ba Malam Usman sai da ta duba cewa marks dina suna da yawa ko ina da wani ba za a asara kuɗi ba yawwa shine abin da yake faruwa don haka Mm.
duk gaba ɗayan mu da muke karatu da wanda misali iyayensa suka biya masa shi ma muna muna muna muna ƙara taya shi murna kuma ina ƙara cewa ya jajirce wanda kuma misali ba ba jam, ba iyayensa ne suka biya masa ba jami'a ce suka ɗauki nauyinsa shi ma ya kamata ya alfahari da kansa kuma ya nuna cewa eh lallai cewa cancanta ce da jajircewa ta sa ya je wannan gurin ba wai wani abu ne wanda ya tsaya y- y- zai ɓoye shi ba ko wani abu shi sa nake faɗa da da da bakina cewa eh tun lokacin da na fara karatu na secondary school dina university da nake zuwa jami'a al'azhar ita ta dauke ni ita ita ce ta dauke ni kuma nake karatu a a a wannan jami'a har na gama degree dina na da biyu ga waiwai za ka ji ana cewa larabawa akwai wariyar launin fata wani laraba akwai kabilanci laraba akwai kaza laraba akwai kaza ya aka kai ka iya shiga tsakanin su kuke gogauya haka eh so abin da yake da faruwa gaske ne shine- suna da wannan din don mu ji daga Eh.
baki wanda yake zaune da su yawwa abin da yake faruwa mu Hausawa kamar yadda aka sani ko kuma in ce kamar yadda na faɗa a ɗabi'a ta I am honest irin zan faɗa abu a ba tare da na ɓoye ba don misali a bambancin fata dole ne mutum duk inda ya je musamman mu baƙaƙe amma haƙuri mutane duk Mm.
inda ka ji za ka iya samun wannan bambancin fatan za ka je wani guri za ga misali kai dan baki ne misali ko kuma misali wani abu musamman wanda yake da alaƙa da fatan ka za ka iya samun wani nau'i na Mm.
nuna kabilanci tsakaninka da wannan amma ni a guri na ba- dan arewa ko in ce bakin mutum zai akwai wani makami da zai iya amfani da shi wanda zai iya cire wannan kabilanci da ake nuna masa a duk inda ya je a duniya ka san wani makami ne a makamin cewa work on yourself yani ka, ka yani ka zamanto cewa kamar yadda muke faɗa da Hausa amin amin afuwa ka zama shege kawai eh ya Ka ka zama zama aiki cewa ka kai ka zama ƙarshe, Allah ya ka isa.
zama shaidan kanka yawwa kawai yawwa kana da duk Eh.
inda aka shigo kana gurin kana kaza kana komai da ruwanka wato ka zama komai da Wannan- ruwanka Mm, ka za zama ka kowa da fahimta.
wanka kuma ka mutunta mutane kuma ka mutunta kanka malam usman ka mutunta kanka ka zama to ka san me kake yi kana da karatu daidai gwargwado na addini daidai gwargwado na na addinin musulunci daidai gwargwado na boko ka san yadda kake mu'amala da mutane bayan nan kuma misali game da appearance naka yanayin mazhar yanayin yadda kake shiga kake duk irin wannan abubuwan suna taimakawa za ga to ana tafi yani gradually lokaci bayan lokaci za ga mutane ko in ce su larabawan wanda kake mu'amala da su za su manta da wannan abubuwan za ma su rinka girmama ka suna daraja ka kai a wani lokacin ma za ka zama kai abin sha'awa ne ga wannan mutanen to don wannan wannan kalubale na fuskance shi amma kuma da izinin Allah da taimakon Allah madaukakin sarki kuma ina karanta mutane a a kasashen ina ganin yanayin mentality nasu da yanayin abubuwa nasu misali kuma yanayin yaran su da na sani misali ba wai standard arabic ba ba standard ba misali yaran amiya muke ce mai kamar broken kenan a turanci to wannan shi ma yana taimakawa kaga tunda ka san yaran mutane kaga mutane ba za su layance maka wani abu babu yauwa kamar yadda ake faɗa idan kana so ka san logon mutane wani karin magana a larabci yana cewa idan kana so ka san logon mutane to ka san yaran su in ka san yaran mutum ka cuce shi ka gama da shi to wannan abin da ya kusan shine abin da ya taimaka min sosai kuma gaskiya yanzu dai ba wani abu da nake fuskanta irin ah, wai na tribalism ko wani abu la ah, yani akasin haka ma akwai abokanai da yan uwa da sauransu daban-daban wanda muke mu'amala da su a a kasashe na na larabawan ta bakin bature a very good commander of english me ya faru ka i- kana turancin ka yana da kyau sosai me ya faru eh to abin da yake faruwa shine malam usman ni ga primary school da nayi nayi Hassan Ibrahim Gwarzo da na fara Hassan Ibrahim Gardo Secondary School a Afwan Primary School sai ya zamanto cewa a, a primary school gaba ɗaya mun karanta turanci mun karanta turanci mun karanta kamar yadda muke primary school a gida Mm.
da na tafi secondary school kuma shekara shida sai ya zamanto gaba ɗaya arabiya na karanta da na karanta arabiya a nan gurin sai ya zamanto cewa turancin da na karanta a primary school na manta shi a ina na manta shi a secondary school a secondary sai ka yau wasu tabbana yin shekara shida ina karanta arabic na hau sarf adabi balaga mantik da sauran abubuwa da sauransu sai da na tafi jami'a sai na gane cewa to ai wancan turancin da na bashi a primary school abu ne wanda yake yana da matukar muhimmanci ya zama dole na ɗauko shi saboda musamman mu a Najeriya duk wani abu da kake da shi in baka da turanci ka zama me ka-
Mm.
yauwa kana jina ko Eh, musamman mu yawa, a ina jin ka, da Najeriya ya yi duk wani breaking.
abu da yauwa kana yawa jina kace mene yawa na ce musamman mu a Najeriya duk wani abu da kake da shi za ga idan baka da turanci to gaskiya abin ba shi da ba shi da Armashi.
ba shi ba yawa ba shi da armashi to kusan abin da musamman yake tun da maka- yaren da ake ma ko gwamnati su Yawwa.
take takama kuma musa yawa da kuma courses misali courses misali sometimes Mm.
akwai courses misali musamman a Egypt akwai American University akwai a centers daban kamar su concept da da sauran gurare daban-daban wasu gurare mutum yana zuwa yana daukan courses kuma misali turanci misali ni a yadda na dauke shi yanzu a zaune kana zaune a gida da computer ka zaka iya karanta turanci akwai listening zaka iya saurara zaka ka iya saurari yawwa.
accent dialect accent da duka waye da different, sauransu yeah.
yau wato Mm.
kusan dai abin da ya san ya taimaka- taimaka min kenan wajen Mm.
yani kokarin haka kuma dai shi Yeah, turanci kuma wani yare ne dai har yanzu muna nan muna koya Koya.
ba yare baka baka baka baka iya iya yare gaba ɗayan sa dole kana koya ko da shi Mhm.
mutane masu kwakwalwa da suke fitowa daga nahiyar afirka ko najeriya ko wasu kasashen suna yawan makalewa a kasashen duniya bayan sun zama ta bakin naka sun kai karshe sun kai kololuwa ya z- ka zama kwaro a wanda abin da ka iya me yasa ba kwa koma gida wanda To.
kila muna ganin cewa kamar nan ne za ku fi amfani kowa da hujjar da yake bani wace hujja kai zaka bani me ya makalar da kai a misira Okay, abin da yake faruwa shine tabbas Malam Usman kai magana mutane ba sa son koma gida.
Mm.
Don haka ni da kai a social media kuma misali mutane yan arewa sai mu tam- sai mu tambaya menene dalilin da yasa mutane ba sa koma gida. Yawwa. A tunani na abin da yasa mutane ba sa koma gida muta- misali mutum he's not ready to get back to Nigeria. Me yasa Yeah.
saboda yawwa saboda misali yana ganin idan ya saba rayuwa a kasashen waje misali yana da wuta yana da lafiya yana da tituna yana da bla bla bla ila asiri yani zuwa karshen abin da ake faɗa yana tsoro idan ya koma Najeriya misali zai ba wuta ba Mm.
titi ba waye waye da sauransu to abin da yake faruwa shine a tunanina idan mutum ya ɗauki makami yana da misali a ya gina kansa abin da nake nufi da ya gina kansa ya yi karatu sosai kuma yana da takarda mai karfi to Mm.
gaskiya abin da ya kamata misali idan ya koma Najeriya kai ya yanke kauna ya zamanto cewa yana da yana da amal kamar da suke faɗa da larabci ko kuma ce yana da hope cewa in Mm.
Allah ya inda ya koma Najeriya in dai yayi karatu dan Allah kuma yayi karatun da gaske shekara ɗaya insha Allah ta'ala ko shekara ɗaya da rabi in Allah ya da Allah madaukakin sarki ba zai hana sha ba zai hana shi wata hanya ba wanda zai iya cin abinci a wannan hanyar Mm.
wannan shine abin da yake faruwa dan haka a tunani na mutanen da ba sa son komawa mutane ne wanda ba su yani sun yi shekara goma ko shekara biyar ko shida a kasashe na waje amma ba su yi komai ba a lokacin da zai tashi ya koma Najeriya an ka tambaye shi me ka karanta ko kuma ɗauko min certificate ɗinka na karatu ba shi da komai kaga Bai to ba shi da komai.
takarda ba shi da wani abu in ya koma Najeriya ya san cewa to baka da wani abu a hannunka kaga ya san in ya koma Najeriya yani babu wani abu da zai samu wanda zai taimaka masa ya ce ya ya ya ya- ya- ya- ya tsallake gaci ya tsallake amma in dai aka ce da makami wannan kenan sannan kuma a imani da Allah cewa Allah madaukakin sarki ya na yi imanin cewa karatun nan da na insha Allah ta'ala ba zai tafi a banza ba na san Allah zai zai zai dafa mini dan haka ina ga abu ne mai mai sauki in dai mutum ya gina kansa in ya koma gida ba zai ah, ba zai yanzu sha kai za ka wahala ba.
koma gidan insha Allah ta'ala a ni yanzu a yanzu yadda nake ma gaskiya na gaji da na gaji da na gaji da zama eh, na gaji da zama a kasashen waje Allah ya sani ba zan ba zan ce na gaji ba tunda abubuwa na misali da aiki na da komai da Mm.
komai na anan suke amma ni gaskiya ina zaune jikina yana nan amma zuciyata tana gida gida yawwa zuciyata tana Wato gida Allah su- kullum zan su- tashi su- ina kishin tunanin ƙasar kanina da kenan.
iyayena da sauransu yawa to aha to bari mu tsallaka Ah, yawanci zaka ga cewa idan mutum yana da abubuwa irin wannan mhm zaka ga akwai akwai lokutan da yake nishadi mhm kana da nishadi kana me kake in kana nishadi ai kana ganin yare ka gare na baki ba ce da ni ba yadda muna eh a gaskiya da gaskiya abubuwan da nake da suke burge ni ina ina kwallon kafa daya bayan ina kwallon ka- ina kallon ina kwallon kafa sannan kuma ina kallon kwallo sosai Mm.
yawwa Football, ina ta ina kama.
ina ina ina supporting din Real Madrid don haka Eh.
duk wani wasa da za a yi league duk Ɗan sati gidan ko ɗan madara wasa- ne kai a dan dan farar riga ce ni da ban sa farar riga ba To, gaskiya ina ina Eh, eh, ina kallon Real Madrid sannan kuma daga cikin wasanni da nake so akwai table tennis ina son table tennis to duk wannan abubuwa dai sannan wani zubin ina son hanging out da, da mutane abokanai na eh, duk a wannan ɗan yana fita.
yana yawwa yana taimaka min wajen misali a Yes.
rage tension ko wani abu da sauransu akwai abin da kake son ka faɗa wanda kila ban tambaye ka ba Eh, abin da nake so na faɗa shine dai gaskiya ni mutum ne mai ah, ambitious. I mean like, you know, me me me me buri a rayuwa yawwa mai buri, yawwa ina so na cewa mutane musamman mutane wanda suke a shekaru na ko kuma misali shabab suke cewa da larabci misali Mm.
youth.
matasa Yani matasa matasa kan mu dai kan mu kan mu kan mu lalata rayuwar mu a cikin abubuwa wanda wanda ba su da ba su da muhimmanci. Ba a ce misali karka ji daɗin rayuwa ba karka yi birni karka yi suwaga da sauran abubuwa da suke faɗa ba kai yes amma a tunanina ko in ce a karamin tunanina su waga fa da binni da waye da sauransu ba ta yiwa idan ba a gina ba a gina da Kai ba.
gurin yawwa Sosai.
a tsaya a samari a tsaya a yi karatu ka san me Mm.
kake yi kai karatun arabic kai karatun addini ka zama ka mutunta mutane ka daraja mutane ka zama to ne yani ka zama to mutum ne wanda yake yani like sophisticated wanda za ka iya rayuwa a ko'ina daban-daban to babu abin da zai taimaka maka face kai just work on yourself kai ka gina kanka Ka sa kullum ya zama kafa.
yawa shine abin da yake faruwa misali kamar ko anan Amer- anan America misali kuna da su Mm.
daban-daban irin su like uh, Les Brown irin su Robin Sharma irin su Yeah.
misali uh, uh, su wane ne uh, AT ne kowa motivational Yeah.
speakers wanda za ka ga Yes.
suna taimakawa mutane sosai wajen yanayin mutane yadda za su gina rayuwarsu Yes.
wanda mu a society na Hausa mun rasa irin wayannan abubuwan to don haka ya kamata mu samu misali a samu mutane wanda za su rinka nuna wa samari ga yadda za ku yi ku gina rayuwarsu abin haushi ne misali idan muka duba yanayin yadda kasashen turai suke da kasashen laraba za ga mutum dan shekara 25 ko kasa da haka amma Mm.
dan ka ga abubuwan da ya achievement a rayuwa za ka ga abubuwa ne wanda Da yawa.
misali abubuwan shi ne abin da yake faruwa to shawaran dai da a takaice in brief abin da nake so na ba wa samari shawara a mi amfani da daman mu kuma ya zamanta cewa ko da yaushe muna kokarin gina kanmu za ka iya mana larabci ka gaya mana ko da kalma ɗaya biyu ne a takaice kai wa bahaushe nasiha
oh to ai ba larabci ne a shi za ai a- a gir- a nemo shi
أوكي. آه، صراحة يعني آه، أود أن أستغل هذه الفرصة لكي آه، أشكر كل الإخوة الذين دعموني كثيرا في هذا البرنامج كما أني أيضا أود أن أوجه تحية خاصة إلى كل الإخوة النيجيريين وخصوصا الذين يسكنون في شمال نيجيريا الذين أظهروا لي المحبة والتقدير والاحترام في هذا البرنامج وفي الأخير سأقول لكم أنني أحبكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah jazakumullah khairan جزاكم الله خيرا shukran shukran shukran jazilan ناغودي ناغودي